بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سؤالك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da gudanar da karatu wannan littafi na riyadu salihin wanda muka saba gudanarwa a wannan masallaci ne albarka wanda alhamdulillah ga shi mun riski kwanuka masu albarka su ne kwanukan zulhaji wanda shi wannan wata na zulhaji yana daga cikin watanni masu alfarma inda ya duka shuhur inda layi isna ashar sharin fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun ghurub daga cikin watannin nan masu alfarma akwai watan zulhaji shi kuma watan nan na zulhaji wata ne wanda alhazai suke shirya ita aikin hajji tun daga takwas ga wata a fita mina tara ga wata a fita filin harfa goma ga wata a zo a yi jifan farko sha ɗaya ga wata a yi jifa na biyu sha biyu ga wata a yi jifa na uku sha uku ga wata a yi jifa na hudu daga nan a dawo makka a yi tsawaful ifada daga nan ma a yi tsawaful wada'i in an gabatar da na ifada daga nan a kwaso kaya a dawo gida to waɗannan kwanuka kwanuka ne waɗanda Allah yana ci da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama waɗannan kwanuka da yawan ibada a ciki wanda idan 'yan uwa ba su manta ba kusan bara kamar yanzu mun ware lokaci musamman muka aje karatun riyadu salihin muka yi bayani akan waɗannan kwanuka guda goma karatun da ya haura awa ɗaya wanda in mun zo yanzu ba za ni to dole dai kusan waɗancan karatuttukan dai su ne za su shigo a cikin na bana to shi yasa sai ya zama sai mu ɗan tattaɓa 'yan wasu abubuwa kaɗan sai mu ci gaba da karatunmu na riyadu salihin amma duk wanda ke karɓar karatun a cikin WhatsApp ko? To insha Allah in ya tarba za a sa karatun bara da ya zama tunatarwa da duk dogayen bayanan da muka yi na mahimmancin kwana goma da mahimmancin azumi a cikinsu da a ranar arfa da fa'idar yin azuminta da irin abubuwan da ake samu na baiwa da falala da daren sallah da ranar sallah da kabbar barin nan baki ɗaya kusan duk an yi dogon bayani a kan da haka duk wanda ya karbi karatun insha Allah zai samu wannan amma dai duk da haka ga littafin a sunan ibn Majah wanda shi ma ba a bashi a baya ba kamar yadda Buhari Muslim Tirmidhi Abu Dauda dukkan su saha kowanne sai kaga a littafin shi yayi babi musamman a cikin bayanin yin azumi a waɗannan kwanuka guda goma. Guda ka za mu karanta hadisin sunan Ibn Maja don ya zama cewa mun amfani da irin abubuwan da ya tattara. Da fata Allah ya mana muwafaka. Malamin ya yi babi yake cewa babu siyamul ashir. Babin da zai mana bayanin yin azumi a cikin kwanuka guda goma. Wanda su waɗannan kwanuka guda goma saboda ma mahimmancin su sai da Allah ya rantsuwa da su a cikin alkur'ani yana cewa wal fajar wa layalin ashr Allah ya ce ina rantsuwa da hudu wa alfijri wanda shi alfijrin nan akwai ma malaman da suka ce annabi Muhammadu ne ake ne cewa alfajar din nan ina rantsuwa da annabi Muhammad mai ashfa ya kawo wannan da dogon bayani layalin ashara kuma yake ina rantsuwa da darairayi guda goma su ne daga ɗaya ga watan zulhajji zuwa goma ga wata shine ranar babbar sallah shi ne malami yake cewa حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم ستين عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أيتي علي أم محمد يمن حديث daga Abu Muawiya daga Amash daga Muslim daga Sa'id bin Jubair shi kuma daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda. Kala ya ce, Kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Mamin ayyamin, babu wasu kwanuka, duk kwanukan nan na duniya kwana ɗari uku da sittin, ya ce, manzo Allah ya ce, babu wasu kwanuka, al'amalu salihu fiha a haɓu ilallahi min hazil ayyam. wanda yin kyakkyawan aiki kowane irin kyakkyawan aiki na ce sadaka ce sada zumunci ne kyauta ce in dai aikin alhairi ne kowane iri mazala ce to babu wasu kwanuka wanda kyakkyawan aiki ya fi soyuwa a wajen Allah fiye da a yi shi a cikin wannan kwanukan guda goma in dai aikin alhairi za ka kana so Allah ya so wannan aikin alhairin to ka yi shi daga ɗaya ga watan nan zuwa goma ga watan nan. Kaga manzo Allah ya ba mu sata hansa kira. Me kokarin azumi to ga lokacin azumi. Me kokarin karatun alqur'ani ga lokacin karatun alqur'ani. Me kokarin sadaka ga lokacin sadaka. Me kokarin kiyamun laili ga lokacin kiyamun laili kada ka bari waɗannan kwanakan guda goma su wuce ba kai aikin alhairi a ciki ba dan me Allah da annabi suna son ai aikin alhairi a cikin su Allah ya ce babu ka ko in manzo Allah ya ce babu abu akwai shi annabi ya ce babu ka ga kenan koda aikin alhairi za ka yi a cikin Ramadana bai kai kai a cikin waɗannan ba ko da aikin alhairi za ka yi a cikin almuharram ko a rajab to bai kai dai ka yi a waɗannan kwanukan guda goma ba da sahabbai suka ji wannan kalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah walal jihadu fi sabilillah ko da mutum ya fita jihadi fi sabilillah tare da kai in wannan ibadar da ya ga jihadi wannan kwanukan guda goma sun fi annabi ya ce walal jihadu fi sabilillah yace ko da yaki fi sabilillah za ka fita tare da annabi to ibadar da za ka yi a wannan kwanukan guda goma sun fika fita jihadi tare da manzo Allah. Saboda Allah wanda ya fita jihadi tare da annabi, idan ya mutu ina za shi. Idan ya dawo gida ya samu gafara ya samo ganima, to amma ladan da za a samu in aka yi aikin ibada a cikin waɗannan kwanukan guda goma ya fita fita jihadi tare da manzo Allah. Wannan kwanuka abun wasa ne kenan? manzo Allah ce to wanda zai iya kwatanta ladan shi ya iya daidai da ladan wanda ya aikin alhairi cikin waɗannan kwanuka manzo Allah ce to sai dai illa rajulun sai dai a samu wani mutum tare da binafsi wanda za a je yakin tare da manzo Allah ya fita da kanshi wa malihi da dukiyar shi falam yawji min zalika bi shay'in amma bai dawo da komai ba aka kashe shi ya shahada aka kwashe zuciya shi to shine wannan jihadin da ya fita ladan da zai samu zai iya yin daidai da ladan da za a samu in aka yi aikin alhairi a wannan kwanukan guda goma. al'umma annabi Muhammadu. Na ba manzo Allah yana gaya mana wannan ne dan mu zabura kada mu bari dama ta wuce. Ko dan matso ne. Dan matso saboda masu sunna. Wasu ya fushi. Da haka kenan lalle ne mu ƙara zabura, mu ƙara mai da hankali, mu ƙara tsayawa kada waɗannan kwanuka su wuce ba mu aikin alkhairi a cikin su Allah ka ba mu dacewa yake cewa hadathna Umar bin Shab bin Shabbata bin Ubay bin Ubayda hadathna Mas'ud bin Wasil an Nuhas bin Quham an Qatada an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعبد له فيها من أيام العشر وإن صيام وإن وإن صيام يوم وإن صيام يوم فيها لا يعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر يتي abu ɗan shabbata ya mana hadisi ɗan ubaida masa'ud bin wasil ya mana hadisi daga nuhas ɗan kuhamin ya an so daga katada ya an so daga sa'id ɗan musayib akawal mutaqaddimin shi kuma ya an so daga abi huraira Allah ya kara mashi yadda aba huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cikewan magana annabi muhammadu ya ce ما من الأيام الدنيا ما من أيام الدنيا أيام yace duk kwanukan duniya baki ɗaya babu wasu kwanuka a habbu ilallahi subhanahu wa ta'ala wanda suka fi soyuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki an yi ta'abbada lahu fiha a yi ma Allah ibada a cikin min ayyamin ashirin sama wannan kwanukan guda goma duk kwanukan duniya in dai ibada za ka yi ma Allah to babu kwanukan da Allah ke son a yi mai ibada kamar wa'annan kwanukan guda goma yace wa inna siyama yawmin fiha yin azumin wuni ɗaya a cikin wa'annan kwanukan guda goma la ya adilu siyama sanatin yayi daidai da azumin shekara ɗaya in kai azumin rana ɗaya to Allah zai baka lada ka shekara kana azumi kuma azumin amsashi Allah kaga ina ragwaje wanda daga ramala ya ramala. To ka zo ka nemi wannan falala ka ci ta. Ko ‘yan litinin ɗin nan ta gobe, ka daure kai sahur ka haɗa da ita. Ko nan ka tsaya wa Allah zai baka ladan ka shekara guda tun daga tun daga yau habbaɗi kullum za a rubuta ma ka cika koshi amma a ce sa'in azumi yake azumi yake. Allah ta ba ta abu wannan falalar. Allah kowa ya yi kokari ya zama cewa dai sai kuma gobe ya zama da ɗan makarantar na ce wajibi ne kowa gobe ma ya azumi ne kawai mu falalar nan ta wucewa gaskiya ya kamata duk wanda karatun ne ya kai mai kada ya yadda a ce har ranar asabar ta zo bai azumi ba in asabar ta zo ba kai azumi ba wani ko kayan ranar asabar na arba wani ba ka burge ni ba a'a kai wannan kuma kai na ranar arfa za mu karanta nan gaba shi kuma azumin arfa ta ji falalar shi da ka a dage dai a yi ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walailatin fiha kuma yin ibada a dare ɗaya na cikin wannan kwanan guda goma matsayin shi a gun Allah bi lailatul qadr yayi daidai da lailatul qadr an ce inna anzalnahu fi wa ma adraka ma ليلة القدر خير ولو دي ألف شهر وتا دبو ألف شهر ياجي وتا دبو وتا دبو تلسا با غير وتا دبو شكرا a cikin kaɗan ne babu idan Allah yanzu nan wa zai shekara tasirin nan in ba ka shekara tasirin nan malam ba ka zama kaya ba kai ma ko lokacin ma ya ga da ya ga kare sha biyu ma ya zan kawa ka koko kana sha azumin ma ba za ka iya ba to ka zo yanzu ga lokacin da za ka bi Allah dare ɗaya na wannan kwanukan a gurin Allah ya yi ya ci daren lailatul qadr musamman ɗan uwa sai mutum ya tafi cikin ai bari zuwa zan kwanta da wuri sai can wajen ƙarfe hudu in tashi sai ka ji an ce assalatu to ba haka za ka yi ba ai tun da rana ta faɗi dare ya yi ku kai ƙoƙari in aka yi magariba ka ƙaga ma kanka wasu nafil fili da za ka yi in aka yi isha'i ka ƙaga ma kanka wasu nafil fili in ka saba sai ƙarfe sha ɗaya kake kwanciya bacci to tun goma ka koma gida ka yi alwala daga goma nan zuwa sha ɗaya ke na fulfuli in baccin ya kama ka shi kenan kaga ko da shedan ya ci karan azuba sai kuma ka ci karan nan kuma karatu alqur'anin nan duk yanda za a yi ka yi ƙoƙari ko da a masallacin da kake sallah ne an danka ƙur'anai da an ci assalamu alaikum ka ɗan ja karfi ɗauko ka ɗan yi shafi ɗaya biyu ka rubuce an jima ka dawo in a sallan nan biyar kai shahi bibi shafi goma kai ka wuce ɗin haka da ƴan uwa kada mu bar wannan dama da wannan garaɓasa ta wuce ba mu aikata ta ba Allah ka taimaka mana حدثنا هناد بن سري حدثنا أبو الأقوس عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط وغاشا أنا حديثي كما da an faɗi balala amma ga wani hadisin daga hannar ɗan surayi ya ce abul ahawas ya mana hadisi daga mansur ɗan ibrahim daga aswad daga aisha ta ce ƙalar ta ce ma ra'aitu rasulullah ta ce ni ban taɓa ganin manzon allah ba samun ashirar ƙatu ya yi azumin wannan kwana goma ya za a yi kenan ba ba mushkila ba ce a ƙa'idar ilimin hadisi ƙa'idar sunan manzo Allah kala uku ce yace ayi ko yayi ko ya ga ana yi bai ba hana ba bai ce ayi ba nan ta ce bai ce ayi ba cewa ce bata ga yayi ba to ai wata kila dan bata ga yayi ba ai ba dole bane ta ga yana cin abinci da rana a gaban ta ko sai ne izinin ta zai azumi to kama kaddara ba ta taba gani yayi ba to amma kuma ga hadisi sun ce ya ce ayi sunna ba ta tabbata ba to kada kallo wannan da suka to ai ga nan mata ce ka sai yanzu malamai ɗan neman sha inuwa yawwa ka sai yanzu da malamai ɗan neman sha inuwa duk wata da an ji abu mai tsauri a ce to ai ga nan hadisi kaza ma ya ce kaza Allah ya mashi gaje ta yanzu yanzu mu kula a irin waɗannan abubuwan da zaka ji wannan hadisin ya zo wannan hadisin ya zo a ce ai annabi bai ba ai kaza ne sai ya jawo mana illar da kuma abin da annabin ya yi shi ma mu ki yanzu ba zan buga misali ranar da suwaye muke magana a makaranta muna zaune muna karatun ashfa a gida sai wani yomin waya daga saudiya da zama lafiya lokaci malam ga mana za mu je masallaci wata ya hutu wata ya hutu yace mu wani leƙamar na ana leƙa su ke nan ma ya fara abi an san yayi hutu cikin satin da ko da Allah wata anguwa kaga an bude masallaci ana tunafila raka'a biyu nan an yi to ne jawo abin da ya jawo waccan bid'ar da ake cattaka muji yara suna yawo a zuwa suna la ilaha illallah Allah mun tuba an ce bid'a ne annabi bai ba a hana ko to da aka hana yaran ba su tunatar da ku balle ku ba a bi babu ba ai da sai a gyara ma yaran a ce a'a ba yawo za ku rinka yi kuna wannan ba ku taru ku ta la ilaha illallah da kai zikiri ake a ce wata ne ku su kai da ke san ahli sunnati wal jama'a sai ka zo masallacin kai na gila ba taimake ka ba to da yawa yanzu a ƙasar mu akwai abubuwan da aka ce bid'a ne annabi ne ba kaza kaza kuma sai ya hana abin da annabin zai yi kuma aka ki kaga ni ba ba wai hana ce wannan zagayen da yara suke sunna bane amma dai yadda aka rinka tattaka abin aka nuna kamar ba addini bane to kuma shi ya jawo yanzu ga sunna ba a yi Allah yanzu kana tunanin mutanen aka yi kusurin shamsu da Allah za a yi sallan nan da me ya jawo ƙarshen take yanzu in salatu istisqa sallar roƙon ruwa sallar shekara nawa ba a ce sallar roƙon ruwa ba da da azurta an gan fari ya fara ko sai a ce aje a kukkulla gidan karuwai ko a kukkulla gidan giya a je a tattoshe ramuka a makamarta a je a yi kaza a yi ta tuba in ba a yi sai a ce a fita da an je idin nan sai ga wani ya ɗauko ta tsohuwar babbar riga ta shekara a kicin ya sa ya ɗauko wani zabkegin sarki ya tsagala da Allah shara ta ce a wannan amma sauran abin me yake nunawa ƙasƙas da kai a zuciya sai aka zo aka zagi babban rigar shi aka zagi dogon shirin shi ya zo yana la'ila illa aka ce kafirci ne wai bai la'ila illa kuma kafiri ne don zai shiga musulunci ne zai ce to wannan sai ya jawo sai ku ta zuwa idin daga ku yan islamiya wancan masu la'ila illa wanda za su tunatar da mutane cewa ana istisqai ana roƙon ruwa kun ce ba addini bane to an ki zuwa sunnan annabi duk wannan ina jawo hankalin ɗan uwa ne akan ya zauna mu rinka lura da abubuwa idan abu ya zo musulunci ya zo ya iske abu musamman na al'ada ba ko rashi yake ba a'a kwaskwari ma yake mashi sai ya fara mai gindin zama yanzu kalli wani abu wata rana manzo Allah yana ganin ko lokacin da ya fito Makka ne sai yake ce masa na Aisha Aisha ba don sabuntan mutanenki da musulunci ba da na mai da ka'aba kan ainihin ginin ta na annabi Ibrahim. Ka'aban nan da kake gani ba dukan ta bace daga wajen barin dama za ga akwai wata katanga wajen hijirar Ismail da cikin ka'aba yake amma wani dalili ya sa ba a shigar da shi ba. Manzo Allah yake amma ba don jin tsoron mutane yanzu suka shiga musulunci ba da na mai da ta yadda take. Allah ne ya sa annabi bai haka ba. gudun fitina da tashi hankali sai ya bar wannan da suka yi ahalar sunnat wal jama'a suka ce sai an maida ta ko da siya duk wanda zai musulunci ne wanda bai yi ya bar Allah ba kuwa mutane ba manzo Allah ma na kaffa kaffa a cikin abubuwa yanzu ba ai idi ke gaban mu ko to asalin idin nan da musulunci ya zo idi da musulunci ya zo daman an iske mutanen Madina suna da ranakun da suke idinsu na jahiliya da manzo Allah ya zo ce to Allah ya canza muku da babbar sallah da karamar sallah yanzu da Allah cewa ya ba a yin wancan nasu kuma ba a kirkirar wani ayi ba kake tunani ina fata mu dai canje zane mutane su rinka fahimta abubuwa na addini idan aka zo wannan sahabi mu ce kaza wannan sahabi ya ce kaza to abin da za a kalla shin wane ne ya dace da sunna a wannan ya dace wannan ko kowanne za ka iya ɗauka. Da ka wannan hadisin da ke gaban mu na sai na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ba ta ce annabi ya hana ba. Shehu ɗaya yawan da wani misali wanda ko alittahi ban taɓa ganin shi ba. Ya ce a annabi annabi bai ba ba hujja ba ce annabi ya hana ne hujja. Wannan fato ba taɓa ganin ta alittahi ba. Da haka nan ta ce annabi bai ba ba ta taɓa ganin annabi na yi ba amma ya ce a yi. to kenan sai a yau da aka da hadisi ya buji gwiwa yan uwa a ce to tunda annabi bai ba kada a yi in tunda ya ce a yin kai shine zaman lafiya Allah ya mana muwafaka da aka dai aka kaice yan uwa mu yi kokari a mu mai da hankali mu tsaya a bari mai mai dawa ya zo ya mai da mu mai da hankali mu tsaya ya zama cewa mun yi kokari lallai kada mu bar wannan falala ta wa'annan ranaku masu albarka su kubuce mana wani ya shiga ya sauke shi wani shiga hadisin babin da ke gaban mu kuma akwai ranar arfa ranar arfa din nan ita ce ranar tara ga wata mutane su fahimci ita ranar arfa ba lissafi take bi ba an fahimta ba ka'ida ta ce abinda ake nema wace rana ce ake arfa maza Allah ya ce rana arfa ran da ake tsayuwa arfa da misali za a ce ranar arfa nan ya zama ranar bakwai ga wata suka ce za a arfa ya ce alhamdulillah gobe ta gwazo ga ya mutu yi laifi kai idi kafin arfa ko kai idi ranar arfa shine laifi kawai to da haka wanda ake arfa din nan an ce za a yi ta ranar asabar ko to da haka wannan ranar asabar din tana da matukan muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu ranar da shedan yake kuka ya ihu ya ɗebi ƙasa ya zuba ma kanshi kamar ranar arfa saboda akwai mutanen da ya gama saitin shi ya sa da saiti waɗannan kawai wuce su kirai amma da an yi la'asar shi na arfa sai Allah ya ce mala'iku wai mutanen can da suka taru zaman mai gaskiya ubangiji ƴaƴan adamu ne sun zo ne suna daga ƙabilu daban-daban ƙasashe daban-daban garurruka daban-daban Allah ce ma mala'iku me kawo su Allah sun zo neman gafarar kai sai ce to ina kafa ku shaida duk wanda ke filin arba na gafarta mishi sai mala'iku ce ya ubangiji to ai wayannan ɗan tsararru ne a cikin bayanka yanzu in ka ɗauki wanda suka je hajji a nan garan da wuya ka samu mutum ɗari mutum dubu ɗari nawa ne nan garan jiha ƙasa Allah ‘yan kaɗan ne, duk sauran na can. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ce, ni ne mafi sani da abin da zan mutu. Idan ranar sallah ta zo, aka fita idi, sai Allah ce mutanen can ce mutanen wanzu ne, can wa na malin fashi ne, can wa na bauchi ne, can wa na maiduguri ne, can na Nijar ne, nan na Ghana ne. Allah ce to su ma ne kawo su. Sai Allah ai sun ji labarin jiya ka gafarta mana hajji, shi ne su ma suka fito. ya Allah ce to na kafa ku shi da kuma tun na gafarta musu to Allah akwai mata a gida akwai marasa lafiya kan shawayin nan mana akwai marasa lafiya akwai masu uzurori ya Allah subhanahu wa ta'ala ce duk wanda a yau yake da kalmar imani a bakin shi na gafarta musu da ka ga ranar arfa ɗin nan tana da matuƙar mahimmanci wanda ya kamata cewa 'yan uwa su kula da ita shine ibnu maja yake cewa حدثنا أحمد بن عبدة أنبانا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير بن جرير عن عبد الله بن معبد الزمان عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أعتصب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده da wannan isnadin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yin azumin ranar arfa shine ranar asabar din nan mai zuwa manzo Allah ce inni la ahtasibu ala Allah yace lalle ni ina kauna ina kyautata zato daga Allah kaji wani tawadu na manzo Allah kawo ya ce mana na yanke haka yake wadai ya koya mana tawazu da yake ya san Allah yake ina kauna ina fata ina batu da Allah an yi kafira sanata Allah ya gabata zunubin wannan shekara allati qabla wacce take kafin wannan arfa ita ce daga arfa bara zuwa ranar juma'a mai zuwa an fahimci misalin ko yace wallati ba'adahu da kuma shekarar da take a bayanta daga kuma ranar lahadin da za mu idi zuwa ranar arafat baɗi ke maza Allah ce to ina fata a wannan ranar idan mutum ya azumin ranar arafan nan guda ɗaya to Allah zai kankara zunubin bara da zunubin bana ina fata yan uwa an fahimci abin da manzo Allah yake nufi da haka kenan da yanzu za ka yi azumin arfa ba dai a miƙa ƙafa amma da za ka miƙa ƙafa ka in dai ba kafirci ke ba ka sha ka sha manzo Allah yake ba yana fata da akwai abin da zai yi fata a wajen Allah bai mai ba ba shi bane yace ma wayatun man himatu alayka wa yadiyaka ba shi bane yace malaiku billahu nabiyya da ka je gaba ka ga tija tija kiyama ka ce ya rasulullah na mai azumin arba sai je gun Allah da a ce a ai haka wallahi mu dage mu wayannan abubuwa Allah ya taimaka mana حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله عن إياد بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده da wannan isnadin daga Abi Sa'id al-Khudri daga Qatada da Umar yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya azumin ranar Arfa gufira lahu sanatun amamahu za a gafarta mai zunubin shekarar da ke gaban shi da haka gafara ta fuskance ka kawai zuwa take duk zunubin da kai ta haɗi duk zunubin da kai ta haɗi wasu na tamba da kuma wata shekara ɗaya a bayan shi ta haɗiye na baya kuma tana haɗiye na gaba حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والي بن محمد قال حدثنا وكيء حدثني حوشب بن عقيل حدثني مهدي العبدي عن إكرمة قال دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات قال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة da wannan isnadin yake cewa ikirama yake na shiga ala abi huraira wajen abi huraira fi baiti a gidan shi wasu altu an saumi yau mai arafa bi arafa sai ya tambaye shi game da yin azumin arfa a filin arfa kana filin arfa aikin hajji kake ba aikin hajji kake ba kuma sai ya zama kana azumi ya abun yake kala abu hurairah ya abu hurairah ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kisa manzo Allah ya hana daga yin azumin ranar arfa kuma a filin arfa in kana filin arfa to ake ka ci abincin ka ka sha kai addu'a mu kuma da mu samu zuwa ba ko da yanzu muna fata an gane to mu da bamu tafi ba idan muna nan za a yi sallah to shikenan mu kuma ya Allah ya ba mu damar su suna can rahama na sauka mu ko muna nan muna azumi dan neman gafara Allah da haka ƴan uwa lalle ne mu dage mu tsaya mu yi kokari a cikin waɗannan kwanuka kada mu yi sakaci kada mu yi lalaci mu zage damtse mu ɗaura ɗamara mu samu abin da za mu samu dan me mu kalli yadda rayuwa ke tafiya yanzu dai kowa cikinmu ba wanda bai da tabbacin cewa shi gawa ne ba akwai musamman ma irin yanzu yanzu wa muka yi wai ba shi bane ya zauna ku kaza aka yi karatun na ashe ya kakka labarin da za ko kawai a kai shi makabarta an wuce shi kun ga tun da haka dai lahiran nan ko ba abin da ke anwani sai falalan ubangiji da bin Allah to mu dage mu bi Allah a cikin wannan lokuta wannan kenan bayan wannan bayan an yi azumin arfa din nan kada mu shagaltu mu tsaya kuma mu raya daren sallah da ibada Allah na cewa duk wanda ya raya daren idi to zuciyar shi ba za ta mutu ba ranar da zukata ke mutuwa shine ranar tashi alkiyama kowa zuciyar shi za ta kare amma kana ibada a daren idi Allah zai takatta zuciyarka haka da in safiya ta yi ranar idi din nan ana son a yi ƙoƙari ya zama cewa mutum ya yi abubuwan da ya kamata ya yawaita zikirin Allah ne tun daga sallar asubahi bayan ka yawaita zikirin Allah da rana tana hantsi kai wanka ka sa kayanka in Allah ya baka sababbi ka sa an ce abin da aka fi so mutum ya sa kaya waɗanda ba farare ba ana son a babban sallah ya zama kayan mutum kala ne an fahimta ko haka dan kuma in za ka fita daga gida tun daga ɗakin ka kama yin kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai ta yin haka ba laifi ko kuma ka hada da Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd amma sallaci kuma in zaka tafi ka bi ta wata hanya dan Allah ya aje mala'iku ana ta rubuta suna wane ya wuce wane ya wuce kai ma ka wuce shi ma na wuce da ana kai to kuma ta ce inda zaka kewayo can ma akwai masu rubuta wane ya dawo to gafara bi kenan in ka bi ta nan ka dawo ta nan sai ai ya wuce na an fahimta na kai manzo Allah ya koya mana dabara to ka bi ta can a rubuta ka ka zagayo tana a rubuta ka annabi Muhammadu kenan haka nan in aka je idi a rinka kokari ana zama ana jin kutuba za ga mutane da an ce assalamu alaikum wanda Allah ya ba rago ya ga Allah Allah yake je yanka a'a to bari liman ya yanka na masallaci liman ya yanka na masallaci in liman ya yanka na masallaci to shi kira in bai yanka ba da ka zo ka yanka naka to shi kira in ma da mushkila ba masu tsere kawai su abin nan nama ka ci haka ba a yin yanka sai liman ya yanka haka a ranka kokari ana tsayawa a jin kutuba kutubobin suna dunkule wasu jawabai da wasu sakonni masu yawa musamman yanzu ya kamata mutane su rinka fita masallaci da wuri in ma ba ka jin larabci ka ji mai fassara hutuban me yake faɗa haka a ranka kokari inda kake inda lasfika na zuwa ka zauna ka ji kutuba bayan nan aka yi abin da za a yi aka dawo akwai kabbarbaran da ake wanda ne kowa ya san su ko da haka za a fara su daga asabar ɗan ranar lahadi in aka yi ai daga azahar ta ranar lahadi azahar na ce asabar ko azahar ta ranar lahadi in aka yi azahar kai la'asar magarba isha'i hudu kenan sai litinin sallah biyar tara kenan sai talata sallah biyar sha hudu kenan sai talata laraba don kai na sallah asubahi ka gama sallah sha biyar addan bai manzo Allah ne fa lalar sai ce duk wanda yayi wannan sai manzo Allah ce to a gaishe shi da Allah da abaka lada da annabi ce a gaishe ka wanda kai zaka ayi kokari kuma a kyautata ma ƴan uwa yanda yanayin nan musamman yanda yanayin din nan yake yanzu kaga ba kowa bane zai samu dinkin sallah ko ragunan ma dai ai na jin ba kowa bane zai yanka ko ko to da haka wanda bai samu ba kaɗan yanko naka ka bashi wanda kaga Allah ya maka arzikin ma da zaka iya siye ka bani ka siya ka bashi akai wani da kai da wani da wani ku zo mu haɗu wani kawo dubu kaza kai ma kawo dubu kaza kai ma mu sai mu wani rago mu sai mu walan wani rago mu sai mu limamin masallacin mu rago ai yana kokari mu sai mu gaskiya in kuka yi wannan in ka yi layi a gidanka to yanda Allah ya ba wanda ka ba ragon lada kai ba haka Allah zai ba ka in ba ka da ƙarfin rago cikin ƴan kayanka ka samu masu san kyau wanda za su iya zuwa idi ka kalli wanda bai kai ka ba ka wanke su su ji su tafi su wanku tun yanzu yana ta waige waigen ya za a yi aika bai da ita a leda wannan tsohuwar shi sabuwa ke kunshi sai gan shi ya tafsa ita kai ma in ya zawo sai ka ga ka burge ka kazan ba da kaya na da wannan kana ganin ta tsuwa amma da ka ganta wuyan wani ki kai ki ka zo da sauran ta ka ba shi shedan na da wannan abu wallahi sai ka ji zaka ba da kaya ka dinga daga ka dinga to shedan su yake ka bar idan ka a kyautata ma ƴan uwa a yi abubuwan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu idi lafiya mu gama shi lafiya mu dawo lafiya dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ganin ba mun yi karatu ga yadin ba kwana anan ya zama cewa an tafi da waɗannan jawabai Allah ya ba mu ikon aikatawa dan alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma ina ganin tunda za a yi sallah lahadi sai ya zama kawai hutun mu na lahadi in Allah ya kai mu lahadi ta sama za mu dawo mu ci gaba da karatuttukan mu kuma insha Allah akwai wa'azuzzuka na goron sallah suna nan ana kokarin za a shishirya su wanda za a ji sanarwa musamman a masallacin idi insha Allah akwai irin wa'azozin nan da aka yi na karamar sallah an tunano su ko to an dan motsa haka to kuma za a motso su insha Allah ta'ala za a ji sanarwa da inda za a yi a masallacin idi da masallacin juma'a Allah ya mana muwafaka Allah wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin kwamitin marayu su tashi su zagaya kamar yadda aka saba da kuma ina manta akwai shi wannan karatu namu da Allah duk wanda ya san yana da littafin riyadu salihi na bai kamata a ce ana na ɗan karatun haka nan ba duk wanda ya san yana da littafin riyadu salihi da kai wajibi ne ka ranka zuwa da shi ɗaukar littafin kaɗai akwai falala a ciki kuma yanzu da ka taho kawai hannu biyu saliman ganiman da kuma ka ɗauko littafi in wani ya gamu da kai da littafin nan me zai ce sa shi makaranta to amma hannu biyu ya ganka wa to a saba da ɗaukar littafi ana zuwa makaranta duk wanda ke da riyadu salihin ya rinka ɗauko abin shi yana zuwa to kaji ma wanda ma bai da shi ya kokari ya fansa za ka fi burgewa yadda wani zai rike jarida da kuma a ganka da littafi yana da kamar ya rike jarida kai kuma ka rike hadisan manzo Allah kamanta da haka Allah duk wanda yake da shi ya zama wajiban ne ya ci gaba da zuwa da shi Allah ya mana muwafaka tambaya ce Allah ya kana sai eh a in dai haɗa kuɗi suka yi bai ba sun dai jin sami an fahimta ba a haɗa kuɗi a yi amma ana iya mutum ɗaya ya saya ya sayi rago ko ya sayi sa sai ce da malam wani da ladan wani da mai wa'azi wani da wani da wani ga yanan na ba ku sai layya an gane sai su taru ko su nawa ne su domin ita layya ragon ka ɗaya kana iya cewa kayan ka ma kanka da mahaifiyarka da babanka da ƴan uwanka da ƴaƴanka wanda ka haifa da wanda za ka haifa duk Allah ya amsa an fahimta amma dai ba a haɗa kuɗi a yi insha Allah wa alaikum salam na'am na'am eh Eh. Na'am. To, azumin shi na kafara dole ne ta jeranta shi. Wanda ya an jeranta kamar irin na kisa ko wani abu. To, to yanzu abin da za a yi nan ta samu kuskure azumin da tunda ta sha ruwa ta ci abinci da safe. Da haka wannan sai ka zara wannan azumin guda ɗaya a cikin lissafinta. Inda ta yi goma ne wannan na sha ɗaya to yanzu tana na a gomanta. ko ba ta damar da za ta ci abinci ta kame bakinta gobe ta sai ta dasa ta ci gaba insha Allah na'am idan za ku dansasa mamatanku da turaren wuta eh turaren wuta yana son ya mamaci likafanin shi a ɗan sa turaren wuta hayakin ya taɓa likafanin ko eh a ijimali aka ce a an gani a ɗan sa turaren wuta sai a ɗan kanga littafan to shine mazala ce to ku sanya ku ɗan sa so uku haka yawwa a jikin wutar ya ɗan dan fasa shi wannan littafan shi ake nufi salat wa alaikum salam na'am eh eh eh idan mun aishi a cikin ka'idar azumi abinda malami ke cewa wai idan mutum ya kwana da niyyar zai azumin arfa sai ya makara yana tashi shi ana assalatu ko to zai iya wucewa i zai iya wucewa saboda shi a cikin ka'idar azumi baki ɗaya babu sharaɗin yin sahur yin sahur manzo Allah ne ya umarni cewa a rinka yin sahur amma dan kai azumin ka ba sahur babu laifi da haka in mutum ya makara yana iya zarcewa kawai abinda da ake bukata a samu kwana da niyya Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan ba to kuma dai to na'am eh niyyar layya ai niyyar layya in dai Allah ya baka kudin ka siyo rago ka gama niyya an fahimta in dai Allah ya baka kudi ko ya ba ka ragon Allah ka kawo mana ai ka zo mani da ka zo kawai kun yanka ka ce bismillah Allahu akbar ka yanka in ka gama yanka ka ce rabbana taqabbal minna idan ka gama layya balle ma mu al'umman manzo Allah yan gata in ma baka yi layya fa annabi ya maka haka mu alaikum salam ba laifi mai ba laifi mai layya ya sa wani ya yanka mashi amma dai an roƙi hadisi manzo Allah ya ce ma Aisha idan za a yi maki yankan ki na laye to ki halarci gurin ko yau da aka ba laifi ka yanka ko ka sa wani ya yanka amma dai ka yanka da hannunka ya ji ka sa wani ya yanka maka insha Allah kenan fatiha da salatul fati Allah ya biya dukkan bukatunmu الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم